الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ‘yan uwana Allah Ubangiji ya muku albarka ga kuma sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya ba mu ikon sake haduwa a wajen ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma bangaren mata a yau lahadi biyar ga watan azumi shi kuma majalisinmu shi ne na hudu wannan majalisin shi ne na hudu a wannan shekara ta 1447 ɗaya kirgen kuma goma sha biyu ne ko ga watan februari a 22 sorry 22 ga watan februari 2026 a tafsirin maza mun yi isar da ta'aziyoyi amma wani tafsirin ba mu samu mun yi ta'aziyya akwai yar uwarmu da ta rasu mabin nan matar mamudu wafa hajiya amina lasiya ne ba mun gama tafsiri ne ta rasu aiko bayan tafsiri ina gada bai fi da sati ba eh yawa bayan sallah bai kai da sati ba mako lalle muna isar da ta'aziyya Allah ubangiji ya gafarta mata sannan akwai ɗalibar mu a nan alafad ita ma tana aji na biyu cikin ajin matan aure na asabar da lahadi ita ma Allah ya mata rasuwa ita kuma rasuwa yanzu ba zai fi wata biyar ba muna addu'a Allah ubangiji ya gafarta musu da sauran wayanda suka rasu Allah ya fi musu muna cikin suratul mujadila ko mujadala duka mun fada ko a ce mujadila ko mujadala duka mun fada jiya muna cikin ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wai za ka yi lanshizu fanshizu don fasara wannan ya kuwa da lauka yi imani idan ƙila kun tafasa hufil majalis bari a karanta ayar a gurguje sai mu ci gaba da kai da ita insha Allah na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الله سبحانه وتعالى يكي يا ايها الذين امنوا فسر ايه يا قرن da kuka imani idan kai lakum tafassahu fil majlis ko a kirara mutajiya fil majlis in aka ce ku matsa a gurare a gunda kuke zaune wani yazo bai samu guri ba in aka ce muku ku matsa to ku matsa fafsahu ku matsa yafsahillahu lakum ubangiji kuma shi ma sai ya yalwata muku ya fadada muku wai daqilan shizu idan kuna zaunan kuma wani aikin addini ya taso aka ce muku ku yi fanshi zu ku yi mun faɗi fassarorin malamai da yawa muka ɗauki magana ta katada cikin magana ta katada yake cewa idan aka ce muku in shi zo anin nabi sallallahu alaihi wasallam ku tashi daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam afwan magana ibnu ibnu zaid ne in aka ce muku ku bar gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya tafi gida domin annabi yana buƙatuwan ya shiga cikin iyalansa to ku tashi ku tafi kaga wannan ya fassara shi da gurin annabi kadai duk da cewa wata fassarar ta dauki duk wani aikin alkhairi da ya taso an ce ku tashi ku yi kuna zaune ku je ku yi shi wanda suka keɓance shi da gurin zama a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam in an ziyarci annabi aka zauna lokaci yayi tsawo aka fahimci annabi yana bukatan gida to daga yana bukatan shiga gida to daga wani ya nuna a tashi a tafi to duk a tashi a tafi mun ce sahabbai kowa yana so ya zama shine na ƙarshe na barin gurin annabi saboda ya kwashe albarkar gaba da ai kaga kowa kuma zai zauna hmm malama aisha ba za ki zauna ba ayi ayi ki tashi ba za ki tashi to haka sahabbai suke saboda kwadayi to ina so wannan fassara ta biyu na cewa kowa yana so ba kowa baya so ya bar gurin annabi ya zama shine na ƙarshe kun ga kenan kullun gidan annabi a cike yake sallallahu alaihi wasallam to fassaranta ita za ta dan ba mu haske da alaka da ayin da zamu shiga na gaba abin nan maganar sadaka da ake gabatarwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wai za ka shi zo fan shi zo in an ce ku tafi ku tafi to nan inda muka tsaya kenan yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat duk da cewa a ayar a karatun jiya wa idza qilan shizu fan shizu ne a wannan riwaya ta Hafsu ko amma a abin nan bazzi an ibn kasir wa idza qila lakum shizu ne akwai lakum da take kara mana hasken fassara din wa idza qila lakum shizu fan shizu kamar yadda Allah ranmu ya gaya mana yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat dan ne ba mu yi ba ubangiji yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja Allah zai ɗaka darajojin waɗanda suka yi imani daga cikinku da kuma darajojin waɗanda Allah ya bai wa ilimi nan abu biyu aka hada yanzu masu daraja guda nawa aka fada guda nawa guda biyu waye ba su daraja waye ba su daraja Allah ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum duk a cikinmu wanda ya fi mu imani ya fi mu son addini ya fi mu riko da addini ya fi mu sallah ya fi mu ibada to kar ku manta ba fa soyayyen nan sallolin su ne imani ba kadai akwai kuma mu'amala na tsakani bayan yana da irin wannan kuma mu duba mu ga mu'amalansa da jama'a baya cin mutunci baya zagi ba shi da matsala ba za ka ji yana fada da wancan yana fada da wancan yana fada da wancan mijinta kullun suna rigima a'a makwabta kullun ana rigima da kishiya ba a zama lafiya wannan ka taba imaninka domin an sifanta imani da ɗabi'u na gari to daga bayan sallah da azumi da bin Allah da nisantan abin da Allah ya faɗa a cikin babin imani to ya zama kuma tsakaninka da mutane ma kana zaune da su lafiya to mun faɗi sifa da ɗaya to wannan wanda yake da wannan sifa hakika ubangiji ya ɗaukaka shi babban mutum ne ko da a tsakaninmu shi ne makaskanci ta ɓangaren ba shi da kuɗi ta ɓangaren talaka ne ta ɓangaren fakiri ne ta bangaren kaza amma musan babba ne a gurin Allah taba irin wa'annan wallahi zaka tabo abin da yafi karfinka zaka taba abin da Allah zai fushi da kai ya kwashe maka albarka yarfa'u billahi allazina amanu shi yasa duk sahabbai musamman manyan sahabbai ba sa wasa da mai imani suna rike shi da kyau to sai kuma Allah ya ce yarfa'u billahi allazina amanu minkum wallazina utul ilma ina ma kuma a ce gashi yana da imani kuma mai ilimi ne to Allah zai ɗaukaka su darajat darajar da Allah ya ba su a cikinmu ya wuce duk inda kake tsammani ga imani ga ilimi to amma a cikinsu wanne ya fi shi ne mai ilimi shi ne number one mai ilimi shi ne number one ilimi kuma hanya ce da za ta jawo maka imani idan ka samu ilimi babu imani to an samu jarabawa ga mai ilimin nan amma fa ko babu imanin fa mai daraja ne ko yana da matsala mai daraja ne babba ne balle kuma a ce malami ne nagartacce mai ilimi mai nitsuwa mai bin Allah mai wa al'umma hidima wallahi taba wa'annan wallahi kana taba rayuwarka ne gaba daya ubangiji ya ba su daraja kai kuma ka nufin kaskantar da su to za ka zama wulagantacce na faɗa muku a karatun da ya gabatar kwana hudu baya na ce ni dai ban taɓa ganin mutum ya lalace da wuri ba idan mutumin banza ne mai cin mutuncin mutane mai abin da ya ga dama ban ga wanda yake lalacewa da wuri ba sai in cin mutuncinsa ya koma taɓa malamai yana komawa taɓa malamai za ka neme shi karasa wallahi wasu suna ne ba na so na kira a ƙasar nan wasu ma taɓa malaman da suka yi har malaman suka kasa haƙuri suka hau mimbari suka yi addu'a a kansu daga an yi addu'a a kansu kuma za ga jarabawa ta hau kansu in mulki suke nema mulkin zai ta ba su wahala ba sa samu na ga muku akwai mutumin da shi kuma aikin juninsa zagin mutane da tona musu asiri duk inda ya san kana da wani abu wanda mutuncinka zai taɓo allah ya rufe maka shi shi kuma sai je tono shi shi kuma juninsa kenan ba gwamnati da ya ta sa shi ba wallahi mutum makaskanci ma wanda ba kowa ba Allah ya yi wani abu na rashin abin nan mutunci ya yi wani abu da zai taba kima ya yi wani abu da ya dace a rufa masa asiri kai ya zama da kai za a je a tona masa asiri Allah ya tona maka asiri domin rufa masa asiri ne Allah ne ya rufa masa Allah ne ya saka masa labule kai kuma kaje zaka bude labulen Allah to yana yin irin wannan yana zuwa yana fara taba malamai wallahi daga nan ya lalace daga nan har yau kuma duka abin nan da ya bai fi wata biyar ba fa ko wata biyar wata shida haka malamai abin da za ka yi musu kana nesa ba su san ka ba ba ka san su ba amma kana amfanuwa da karatunsu kana amfanuwa da karantarwarsu in ma ba kai ba wasu suna amfanuwa wallahi tsakaninka da su malamanmu Allah ya musu albarka malamansu mu Allah ya rufa musu asiri malamanmu Allah ya tsare su in suka yi wani abu na kuskure kai ka musu addu'a dama ai ba bala'iku bane daga sama Allah ya sassako ya aiko su ɗan adam ne su ma shi sa har sahabbai ana samun kuskure ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya biyu a gurinsu annabawa ne ba sa kuskure abin da nake nufi ba sa kuskure duk abin da za su yi na kuskure a take ubangiji zai gyara musu su da ka annabi duk abin da ya daidai ne in dai bayan ya rasu duk abin da ka aikata na annabi gaskiya ne daidai ne ba bata domin allah ba zai bar annabi ya mutu yana kan wani kuskure ba sai an gyara shi kuma sai ya zo ya bayyana gyara yanzu misali lokacin da annabi yi wa mutanen tabuka wasu afuwa allah ya zo ya masa fada ya ce mesa za ka musu afuwa lokacin da annabi ya daga hannu yana addu'a kan wasu mai zafi addu'ar wasu kabilu allah ya aiko ce ba haka ake bakar ka sake ba sa kuskure annaba sai allah ya gyara musu ba sa tafiya da kuskure mata za mu yi so sura aiko a cikin matansa annabi ya haramta wani abu a kansa za mu yi so sura din wata mata ce ba zai ƙara shiga ɗakinta ba Allah ya zo ya masa fada limatu harimu ma ahallallahu lak tabtaqi marzata azwajik saboda ka malamai Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah yana daga darajan masu imani a cikin ku walladhina utul ilma haka malamai su kuma darajat mu'minai za a daga darajan su daya utul ilma kuma wanda aka ba su ilimi kuma darajat nasu daukaka ce mai girma Allah ya ba su yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-ulama warathatul anbiya malamai magada annabawa ne aikin annabawa so karba wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman annabawa kuma basu ba ruwansu da kudi ko wani abu su kawai ilmi suka gadar shi yasa yazo a cikin sahih bukhari sayyidina umar Allah ya kara masa yadda ya kasance a gwamnatinsa nan ku rike karatun nan ya kasance a gwamnatinsa malamai yake gabatarwa malamai su yake sakawa a gaba dama sai na umar ba malami ba ne malami ne so malamai su ne ya dace su je su yi siyasa su samu gwamnati domin su ne za su bi tsoron allah to sai na umar abdullahi dan umar yake ce mana sai na umar yana gabatar da kana yukaddimu abdullahi bin abbas ala sahaba a cikin gwamnatinsa shi sai na umar ya fi fifita abdullahi dan abbas kuma yaro ne karami kankani ne a cikinsu fakallamuhu manyan sahabbai sai suka zo suka samu sayyidina umar fakallamuhu fi zalika fada'ahum wada'ahu suka ce ya za a yi a cikin fadarka a ce kana kawo mana yaro kankani kuma in ka kawo mana yaro kankanin kuma ka sashi kamar shi ya fi mu daraja da girma abdullahi ɗan abbas karami da shi mu kuma manya-manyan sahabbai mu ne ma farko-farkon da muka karɓi musulunci kafin lokacin ma ba a haife shi ba abdullahi ɗan abbas to abdullahi sayyidina umar ba ruwansa sai ya nuna musu dalilin da yasa yake fifita abdullahi ɗan abbas sai ya ce dukkan sahabban da suka yi maganan nan da ma wanda ba su yi maganan ba suna so su zo mu haɗu a fadana a zo gidan gwamnati aka zo ya kira abdullahi dan abbas ya ce da abdullahi dan abbas kai ma zo gidan gwamnati sai ya zo sai ce bari nuna muku abin da ya sa nake fifita abdullahi dan abbas yana yaro kuma sai ce zan muku tambaya guda ɗaya tafsirin aya nake nema a fassara min wannan aya bismillahirrahmanirrahim idza jaa nasrullahi wal fath sai na umar sai karanta wannan aya idza jaa nasrullahi wal fath wannan ba sura ne karama ba duk ƴaƴan mu a gida sun haddace ko ga sahabbai sai ce ku fassara min wannan ayar kowa ya fassara kowa ya shiru tambayan su yayi yace me ayat take nufi fassara ka tunda larabawa ne sun san fassaranta idza ja'aka idan yazo maka nasrullahi nasarar Allah wal fath da budi na Allah in yazo maka to sai me to menene nasarar Allah menene budin Allah me ake nufi da nasarar Allah wara'aitan nasu zaga mutane ya dakhuluna fi dinillahi afwaja suna ta shiga addini wannan me take karantar da mu me sakon da take isar mana ya kusa habbai kowa sai shiru abdullahi dan abbas yana kefi sai sai na umar sai kalli abdullahi dan abbas sai ce to abdullahi dan abbas suna korafi akan ka cewa ina gabatar da kai akan su kai ina baka daraja fiye da su to ga ya musu me ayat take nufi fassara musu ayar ina ga masallaci ya cika da Allah masallaci ya cika da Allah kalas kuna dan disturbing din mu ita kan ta zauna tana tsayin zuka ita kan ta zauna dan abdullahi dan abbas me za ka faɗa game da wannan ayar sai abdullahi abbas yake cewa ya khalifa ya kai babana sai na umar wannan ayar abinta take nufi huwa ajalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu iyya wannan suran Allah yana yana gaya wa annabi cewa ya kusar rasuwa ne annabi lokacin rasuwansa ne yanzu Allah ya saukar masa da wannan sura din idza ja'a nasrullahi wal fath faƙala umar sai sai na umar yake cewa ma a'lamu minha illa ma ta'lamu yadda ka sanin nan ni ma haka na fassara suran nan wannan shine abin da na sani sau da aka duk sahabbai kenan mutum biyu ne suke da ilimin izaja a nasu lafato daga sai na umar sai abdullah dan abbas sai sai na umar sai yake cewa kun ga dalilin da yasa nake fifita shi a kanku daga nan sai kowa ya sallama kowa ya miƙa wuya kenan mai daraja kullum a gaba yake mai daraja kamar kasashen da suka ci gaba yanzu ku samu irin irin egypt musamman yan abin abin da ya shafi a mashaka idan yaro karami allah ya bashi ƙur'ani ya bashi sanin ƙur'ani za ku ga yadda ake masa rawani a masa tufafi wala idan ya zo yadda ka san wani mai sarauta ne haka za a tattaro shi a tattaro shi ko da ba karantarwa zai ba zai zauna majalisin karatu za a bashi gurin zamansa daban za a mutunta shi saboda mai ilimi ne a gidanka ‘ya'yanka duk ɗanka da kasan ya fi sanin ƙur'ani yana da ƙoƙarin ibada yana da son Allah gaskiya girmama shi ta zama ta daban ne mutunta shi ta zama ta daban ne sama masa har da suna na mutuntawa kake tunatar da shi da abin da Allah ya bashi na girmamawa na kimanta shi ne Allah ya bashi ƙur'ani kullum in na zo babin nan ina cina malaminmu Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ji kan malam bello musa kun san malam bello musa malamin ku a nan anguwa malam bello musa Allah ya bashi ƙur'ani sosai kuma don in ka banni idan ka banni ko da yayinsa za su ji haushi sai na faɗa malam bello musa mahaifiyar mu'adda Allah bai ba ta ɗa masanin ƙur'ani irinsa ba wansa Sheikh Ahmad Musa sai dai fi shi da tarin karatu shi ya je yayo digiri yayi masters yana PhD sai dai tanan amma yadda Allah ya zabe shi ya bashi da murya da karfin hadda da kaza mun san na gaba na gaba ne amma malam Bello Musa daban ne shi ba to malamin mu Dr. Bashir ya dan wani program yana zaune nan wallahi malam Bello idan ya zo mun taba zuwa sai malam Bello da mota na sai malam bello sai ya zo da gudu zai bude kofa dr bashir malaminmu ne fa dukanmu amma sai ya fito da gudu sai ce ba zan bar malami mahaddacin qur'ani ya bude kofa ba shi ma fa dr bashir masanin qur'ani ne ba zan bar malami masanin qur'ani shi zai bude kofa ba sai ya kama da kansa zai bude kaga ni ma dole in je in bude kofa saboda ka girmama malami kuma yayi haka dan ya samu lada ne yayi wannan ibadar a gurin Allah shi yasa kana kuskura aka zauna da kai temple ana gulmace-gulmace aka sako malami gulmar wani ma wanda ba kowa baka shiga shiga zaka shiga ugunka wallahi zaka sha wahala zaka tabe ana kawo ta malami kuma ka ce wallahi za mu halaka wallahi za a halakar da mu wallahi za mu tabe wallahi Allah zai turo mana jarraba wanda wallahi ba za mu iya ba banda shiga mutuncin malamai mun faɗa naman malamai guba ce wallahi guba ce kuma wasu malaman Allah ya ba su wata irin aba ba ku ji wani malami da yake faɗa yace shi wallahi ya fahimci duk wanda yake gaba da shi gaban tana tsanani mutuwa mutumin yake za ku ji ya fi yana faɗa kun san malamin shi ma ya rasu Allah ya ji kansa ya ce wallahi shi wallahi shi ya gane duk wanda ya sa masa gaba da tsana daga ya fara taba shi baya dadewa ke mutuwa sai ya ce ko ba ku misali sai da ya kirgo wajen mutum takwas ya ce wane na ja da shi ya mutu wane na ja da ni ya mutu wane ya yi da ni ya mutu to kaga sai kowa ya je bi a hankali kenan kuma wallahi ba mamaki ubangiji ne ya ga aikin da wannan malamin yake ko da yana da kurakuransa akwai wani abu na tsakaninsa da Allah wanda ubangiji ya yarda da wannan abu ya ce duk wanda zai taba shi kuma Allah zai da mataki a kansa kar ku yarda Allah ne ya ba su daraja yawa saboda haka wannan darajar ubangiji ne yake zaben wanda ya ga dama ya ba shi da saboda haka sayyidina Umar shi yana mutunta su duk fadin sayyidina Umar masana Allah ne malamai yake sakawa shi yasa yazo hadisin Abdullahi dan Abbas yana ba mu labari yake cewa qadima uyainatu ibnu hisn ibnu huzaifa ibnu badr fa nazala ala ibn akhihi wannan mutumin uyaina ibnu hisn ya zo daga wani gari sai ya sauka gidan dan uwansa wanda ake ce masa al-hurr ibn qais al-hurr ibn qais masanin qur'ani ne babban mutum ne ya san qur'ani to kun ga sai na umar kuma manyan malamai yake sakawa a fadarsa saboda su za su rike amanar mutane malami ko gwamnati ne ka ɗauka ka bashi in sha Allahu in za a yi barna ɗari ne to shi in ya zo wata gil barnan da zai ba zai fi goma ko biyar ba su ma kuma za ka samu ba ganganci ba ne sai ka samu akwai wani abu na tawili ko shi ba sai dai sharri ya dai a musu sharri da saboda haka wannan hurru ibn qais babban bafaje ne a gwamnatin umar kwamishina ne ko minista ne ko menene dan uwansa ya zo sai sauka gidansa wa kana minan nafarin lazina yudnihim umar shi wannan kais din hurru bin kais yana daga cikin mutanen sai na umar yake girmamawa saboda yana da qur'ani ya san allah abdullahi dan abba zake cewa kana qurra'u ashaba majalis umar wa mushawaratihi duk wanda kaga mai bawo sai na umar shawara wallahi mahaddata qur'ani ne in baka haddace qur'ani ba ba za a baka minista ba in baka san Allah ba ba za a baka minista ba kuhulan kanu au subbanan abdullahi dan zai ce da tsofin da matasan duk wani tsoho da ka gani a gwamnatin sayyidina umar yake to masanin Allah ne duk wani matashi da ka gani a gwamnatin sayyidina umar ya haddace qur'ani fa qala uyayna ibn akhihi uyayna sai ya ga dan uwansa din nan al-hurr ibn qais kaga in ka zo gidan minista zaka ce to ko zaka bin hanya in ga shugaban kasa wannan hurru bin qais ya ce wa dan uwansa uyaina to mu je mana hada ka da shugaban kasa ya dauka wani abin arziki zai yi wa shugaban kasa bari ku ji wautan da yaje yau sayyidina umar yabna akhi laka wajhun inda hada al-amir yace ya kai dan uwana kai babba ne a wajen sayyidina umar fasta'dil li alaihi ka nema min izini in gana da shi fasta'dana lahu ya nema masa izini fa adina lahu umar umar yace to a kawo shi bane yazo mu gana falamma dakhala falamma dakhala qala da wannan bakon ya shigo wannan ministan ya kawo shi wajen shugaban kasa sai ya ce hayyab na umar kai dan abdullahi dan umar ka gafa sai na umar zai yi wa rashin kunya ya ce kai abdullahi dan umar ma tutina fa wallahi ma tutina aljazala baka ba mu dukiyar da Allah ya ba wa gwamnati ka rindike ba abin da kake ba mu wala tahkum bainana bil adali kuma baka da adalci ya kai sai na umar shi fa dan uwansa dan uwansa ne mai fa don Allah yanzu mutuncin wa yake tabawa mutuncin wa ya taba eh ah mutuncin dan uwansa minista da ya masa hanya ya je ga shugaban kasa shi ya taba mutuncin sa yake ga sai na Umar fa ghadiba Umar ran Umar san sai ya baci amma dai abin da ya samu kawo na hadisin shine ashahid abin nan Abdullahi dan Abba da yake cewa dukkan fadawan sayyidina Umar tsofi ne ko yara duk mahaddata ƙur'ani ne saboda sai rawan yana girmama su kun san kissan mata da muka yi a baya ko ya sunan matar eh mutum ɗaya magana khawla bintu qais al-ansariya ko saboda Allah ya girmama ta sai na Umar ya yi mata shi ma ya girmama ta haka yake shi sai na Umar to wannan mutumin da ya faɗi bakakken magana sai na Umar sai ran sai ɓaci ransa ya ɓaci sosai sai na umar ya gama shirin a kawo bulala zai daka mutumin nan faƙada da hulhur sai hur ɗin sai yake cewa al-hurr ibn al-abn al-hurr ibn qais ba sai yake cewa ya amiral mu'minin ya kai amiral mu'minin na san wannan ya bata maka da ni ma ya bata min dai amma inna Allah ta'ala qala lin nabiyhi karka manta fa qur'ani ku ga malamai kenan karka manta duk da rashin mutunci da ya maka ya cancanci amar komai amma ya kai sayyidina Umar ka tuna fadin Allah madaukin sarki game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khudil afwa wa amur bil urfi wa rid anil jahilina ka zama mai afwa ka zama mai afwa ka zama mai umarni da ayi afwa kuma ka kai ka kauda kai daga jahilai haka aka gaya wa annabi wa inna hadha min aljahilina wannan dan uwan nawa da yasa na kawo ka jahili ne fa wallahi ma jawazaha umaru hina talaha alai ana karanta wannan ayan sai na umar sai ya ajiye bulala kawai sai ya zauna qur'ani ya ya sassauta shi wannan shine su kuma malamai kenan malami duk abin da ya kai masa wallahi sai ka gama cin mutuncin malami inda zaka zo gurin sa ka ce ban kyauta maka ba ka yafan ai Allah ya ce kaza wallahi zai shiru zai ce na yafi yanzu akwai malamin da na san an masa cin mutunci iya na ƙarshe iya na ƙarshe wannan bawan allah da yana fitowa social media yana neman yafuwa washe gari sai ga babban malamin ya fito ya ce ina shaida muku na yafe masa kuma shi da ya min laifin ina son ganin sai zo ya same ni a abuja babban malami ne na abuja wannan bawan allah ya tashi ya je abuja ya same shi wallahi ya ɗauki kuɗi ya bashi mai yawa ka ci mutunci na kuma baka kuɗi to haka malamai suke dan ka taba mutuncinsu bai zai dame su duk fadan da kaga suna yi ba ka taba annabi ne ka taba qur'ani ne ba dan ka taba su ba haka shi ma annabi yake baya bacin rai dan an taba shi shi sai dai an taba addinin Allah sayyidina Umar wa kana waqafan inda kitabillah sayyidina Umar duk sanda kace masa Allah ya ce kaza to zai shiru ko zai takura to wannan kun ga hadisin yana nuna mana gabatar da malamai akan kowa suna da daraja sai na umar yana gabatar da su akan kowa masu ba shi shawari mutanen kirki ne yanzu da ba mutumin kirki ba za su bari a daka mutumin nan ba in an dake shi riba aka samu amma sai na umar bai dake shi ba ana nuna mana juriya ta sai na umar juriya a lokacin da aka kawo masa aya ko hadisi ko da zai cutu ai ya cutu sai na umar amma ya jure ya haƙura idan mutum ya yi jahilci wa wani ana nuna maka kai ma ka zama mai ladabin mai da hukunci yanzu idan mutum biyu suka zo ɗaya ya ci mutuncin ɗaya kuna ji na idan ɗaya ya ci mutuncin ɗaya yanzu za ka kalli wanda ya ci mutuncin ne ka ce ba ka da mutunci ba ka kyauta ba ko kuma za ka kalli wanda aka ci mutunci ne a ce ka yi haƙuri wanne ɗaya fi dacewa haƙuri saboda yanzu in wannan ya ci mutuncin wannan in ka dawo yanzu za ku taro wannan kamar kana ƙara ziga wannan ne ba haka kuma ake so a yi ba sai ka dawo kan wannan sai ka nuna wannan ai bai kyauta ba kai kuma kar a yi barna guda biyu abinda ake so ka jure ka zama mai haƙuri abu na uku siffan shugaba na gari an fassara abdullahi dan abbas cewa waqaf an fassara amsai na umar cewa yana bin aya da hadisi mulkinsa tana tafiya ƙarƙashin aya da hadisi ne waqafun inda kitabillah kenan duk gwamnatin akan qur'ani ake yi in qur'ani yana son abu za a yi in baya so ba za a yi ba wannan gwamnati za a za a samu gwamnati kirki ya zo a sayi muslim a gurguje ya zo a sayi muslim nafe nafe ibn al-har ya hadu da sayyidina umar a wani kauye da ake ce masa usman yanzu babban gari ne tsakanin makka da tsakanin makka da madina daga makka zuwa usman ba nisa wa kana umar yasta'miluhu ala makka shi wannan nafi din sayyidina umar ya saka shi gwamna a garin makka duk kuduwa fa sayyidina umar muke ta yin magana sayyidina umar dan a nuna maka gwamnatin sa mutanen kirki kawai yake sawa duk gwamnatin da ta tara mutanen banza to za ku sha wahala wannan wahalar da muke sha a ƙasar nan saboda masu jagorancin galibinsu na banza ne ba mu ce ba na kirki ba akwai na kirki amma 'yan kaɗan ne suna shan wahala amma a ce a ce a ce wa'anda ka tara ba wanda shugaban da zai jagorance ka bashi da haddan isu goma lafiyayya ba haddan isu biyar lafiyayya a ce su ne suka fi yawa tarkace ai akwai matsala to sai ya tambayi nafi ibn harf yake cewa to a matsayinka na gwamna a makka kai kuma sauran a waje kaza a gari kaza wa ka saka akwai wani guri da ake ce masa alwadi a cikin makka sai ce a wannan yankin kai kuma wa ka tura ya zama kwamishinoninka a gurin waye kwamishininka na gurin sai yake cewa ibnu abza sai ce na tura wani da ake ce masa suna ibnu abza sai na umar yake cewa wani ne ibnu abza kuma sai yake cewa wani bawa ne yantaccen bawa sai da umar ya ce yanzu duk yadda muke da mutane a makka ka rasa wanda za ka sa a gari kaza ya zama gwamnan wajen ko kaza na gurin yanzu sai bawa haba na fe mesa za ka tura min bawa yanzu zai ba sai na umar amsa za ku ga sai na umar zai miƙa wuya kai tsaye sai yake ce ma innahu qari'ul likitabillah sai ce to ai dun na duba ba mahaddacin qur'ani sai wannan bawa dan haka na fifita bawa a kansu domin shi masanin qur'ani ne Allahu akbar to bari mu ji sai na umar zai fada zai ce ka cire shi ka sa wanda ba bawa ba sai sai na umar yake cewa amma wallahi aikin da kai nima naji annabi ya faɗa inna allaha yarfa'u bi hadhal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin annabi ya gaya min cewa ai qur'anin nan dake gaban mu wannan qur'anin da shi Allah yake daga wasu mutane koda basu kai matsayin komai ba Allah zai daga su wasu kuma da basu san shi ba sai Allah ya zubar da su a ƙasa sai kaga mutum mai daraja gidansu gidan sarauta wani kuma gidan talakawa sanin Qur'ani da yi sai Allah ya daga shi sama wancan kuma sai a neme shi a rasa yace to Allah ne ya daga shi yana bawa Allah ya bashi Qur'ani dole mu bashi mulki dole mu bashi gwamnati dole mu yi kaza haka sai na Umar yake duk yan mulkin sa masana Qur'ani ne shi yasa wallahi ka bi a hankali taba masu Qur'ani taba mutuncin masu Qur'ani balle kuma malamin da Allah ya bashi Qur'ani ya bashi sanin Allah in kana so ka zauna lafiya karka yadda ka shiga mutuncin su karka yadda ka taba su ka mutunta su ka kimanta su mutunta su kimanta Allah ne haka Allah ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mana inna min ijlali ijlalillahi tabaaraka wa ta'ala ikram ikrami dhi shayba yana daga cikin girmama Allah shine ka girmama mai furfura dattijo tsoho ya manyanta yayi furfura in ka girmama shi kaman ka girmama Allah ne annabi sai yake cewa hamilul qur'an haka masanin qur'ani malami masanin Allah wallahi girmama shi da kai ba shi din yanzu ka girmama ba Allah ka girmama Allah ya mana jagoranci to wannan hadisi wannan aya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah bi ma ta'maluna khabir Allah subhanahu wataala mai bada labari ne game dukkan ga dukkan abin da kuke aikata Allah bi ma ta'maluna khabir ai wallahu dhu khibratin baligatin tamma Allah subhanahu wataala mai masani ne abin nan sanayyarsa kuma da iliminsa ilimi ne cikakke fala yakfa alai amalu ibadi wa niyyatihim niyyatuhum niyyar ayyukan bayi da niyoyinsu baya buya ga Allah subhanahu wataala fa ya'lamul muta'i min al-asi Allah ya san mai sabo ya san mai biyayya wa ya'lamu man yastahiqu raf'a darajat wa man la yastahiqu dhalik sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله ع... والله ب... والله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا يا كودن da kuka yi imani idza najitumur rasula in za ku je ganawa da annabi za ku je ganin annabi za ku je wajen annabi zuwa kaman karatu din da kuke zuwa in za a zo gurin annabi daukan karatu faqaddimu bayna yadayna jawakum sadaka duk wanda yazo ya tabbata ya zo da kudi da zai bada sadaka ya aka yi kit haka Allah ya umarni ba annabi ne za a ba wa sadakan ba me zai da ita annabi ai baya cin sadaka abinda ake nufi idan kuka zo sai ku duba marasa karfin gurin sai ku yi ta musu sadaka wannan ya ba mutum biyar wannan ya ba mutum biyar wannan islamic economic kenan in muka rike wannan tsarin economics na musulunci wallahi talauci ba za a gan shi ba Allah ya wajabta musu abinda ya sa kowa ai mun fada a can baya kowa ya zaƙilan shi zufan shi zu in an ce ku watse ku watse saboda kowa yana so sai ya zo gurin annabi sai ya samu albarka sai ya samu karatu sai ya zauna gurin annabi saboda zama ana jin qur'ani waje ne mai albarka zuwa makaranta gurin albarka ne wallahi in zaka yi sati guda satin nan da kuke ko sati da kuke ba zuwa makaranta sai asabar ko asabar din kuma muna yin karfe 9 11 ko awa biyu ko wallahi a awa biyun nan yafi duk awoyin da kai na sati albarka awa biyun da ka zo makaranta wallahi yafi duk awoyin albarka saboda me lokaci ne na karatu to su awoyin da suke kashewa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ganin ana cincirindo kowa a zo a cika gidan annabi a cika majalisin annabi wannan kuma yana bawa annabi wahala Allah subhanahu wataala sai dora musu abinda idan sun zo su yi dan Allah subhanahu wataala ya kankare musu zunubansu domin yin sadaka yana daga cikin abun yafi yafiwa a wajen Allah fishin Allah yana sauka in ana yin sadaka in al'umma tana cikin damuwa masifa su yi sadaka Allah zai yaye musu saboda fishi tana tunkuda fishin Allah to Allah subhanahu wataala sai umarnin in an zo a bada sadaka ai ta bada sadaka a bayan Allah fakirai wanda ba su da karfi abin ba su sadaka wannan ayan an soke ta daga baya saboda sahabbai wasu masu kudin sai suka kudin yana ta tafiya ya ga ana tabarwa to kun san dan adam da kudi in ji wani mai hikima tsakanin dan adam da kudi yawwa kun ji wani yaro ya ce ɓare haka abin yake dan adam da kudi to sai suna jin kai yanzu yawan sadaka din nan to kar ya zama na ubangiji ya saka musu har a saka musu abin da za su kauce hanya zuciyarsu tare wasu abubuwa munana zalika khairul lakum in kuna ba da sadaka wa talakawan gurin wannan shine alkhairi a gare ku wa atharu kuma za ta tsarkake ku daga zunubai fa in lam tajidu idan ba ku samu ba fa inna allaha ghafurur rahim shikenan an soke aya me yasa aka soke ba kuma an soke aya ba an samu abin nan an samu taksisin wasu yanzu nan ba su kudi an wajabta musu sai sun yi sadaka fa in lam tajidu sune suwaye talakawa da ba su da kudi wanda ba su da kudi in ba su yi ba fa inna Allah ghafurur rahim su Allah ya fi musu sai me gaba walam tajju fa inna Allah ghafurur rahim ya ayyuhallazina amanu ko a ashfaqtum kai afwan a ashfaqtum to abin sai yana dan ja baya abin yana ja baya yanzu misali idan yau za ki zo da kamar miliyan biyu ki rarrabar ki rarrabar gobe sai a ga mai miliyan biyu ya zo da dubu ɗari takwas jibi sai a ga mai dubu ɗari takwas ya zo da dubu ɗari uku gata sai a ga mai zuwa da miliyan biyu ɗin nan sai a gan shi yau ya zo da dubu hamsin ne zai ce to bari a ɗan rarraba ana ja baya ko ba a ja baya tsakanin ɗan adam da kuɗi ubangiji da ya ga yadda suke sai allah ya ce a ashfaktum wai shin damuwa kuka shiga ne an tagaddumu bayna dai najwakum sadaqat dan an ce kuke bada sadaka wa fakiran da suke gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa in lam tafalu idan hakan bai samu dama kun yi ba fa in lam tafalu wa taballahu alaikum to Allah kuma ya karbi tubarku fa aqimus salata shikenan ku ci gaba da tsaye da sallah duk wanda bai aikata hakan ba yanzu ba wajiba bace tunda can dai an ce wajibi ne sai ga talakawa to yanzu Allah ya sauwake muku al'ana kaffafa Allah ankum wa liba anna fikum da'afa kenan yanzu an ba ku sauki in ma ba ku yi ba kadai wa taballahu alaikum Allah ubangiji zai karbi tuban ku fa aqimu salata ku tabbata kuma ana zuwa ana tsaye da sallah akan lokaci wa atu zakka abada zakka wa ati'u Allah wa rasulahu abi Allah da manzonsa ai fa islam tuqaddimu tilka sadaka wa taballahu alaikum min tarkikum laha in baku bada sadakan ba ubangiji kuma zai yafe muku rashin yin hakan to hakan fa habidu ala salawatil wajiba ku tsaye da sallah bi arkaniha wa atu zakka ku bada zakka al mafruda ku duba yadda musulunci yake da sauki da kullun ka zo gurin annabi an wajabta maka ka bada sadaka yanzu an dauke sadakan an mere ta shekara shekara sau daya an mere ta na zakka kadai faqimu salata wa atu zakata wa atiiu Allah wa rasulahu ku bi Allah da manzansa kar ku takura masa wallahu kabirun bima ta'malun Allah subhanahu wataala khabirun aizu khibratin bi jami'i amalikum duk wani ayyukan ku Allah ubangiji ya fi ku sanin su shi ya kai makura wajen kwarewa akan su fa ya'lamu bawadinha kama ya'lamu Allah ya san cikin ku da wajen ku wayannan ayoyin akwai fa'idodi da yawa mun karanta wasu a ayoyin da suka gabata wa'annan guda biyun ayoyin suna nuna mana wajibcin sadaka kafin a gana da annabi sallallahu alaihi wasallam ƙur'ani akwai balaga ya ce zalika khairun lakum wa atharu sigatu tafdil muminai a ababen wayanda za a tsarkake su ne ayon da makaranta jiya da na yau din nan suna nuna mana laduban zama a majalisi falalan ilimi sannan ilimin ɗaukaka da darja tana faruwa ne da bin Allah Allah kuma yana saka mana ido wannan tarbiya ce ta Qur'ani da take mana wa daidai kuma da dukanmu suna nuna mana abubuwa na tarbiya tarbiya wajen zama tarbiya yin magana tarbiyan ganawa tarbiyan halattan guraren malamai majalisi na malamai malamai mu na zaure kun san da yadda ake ko yanzu ba a darabcin malamai ba a girma mai malamai da duk in ka je ka ɗau karatu in ka zo tashi za ka nan ɗauki don wani abu ka ba wa mala kuma a ƙimance a darajtafa kana bayarwa kana godiya saboda shi ya baka abin da baka da shi kuma malami a zaure malamin zaure shi sa malaman yanzu kimanta su da ake bai kai na can ba malamin zaure in ka zo ka isa ka ɗau kuɗin ka bashi a hannu ka isa ko ayu Allah ya ce aliyadul uliya khairun min aliyadus sufla hannun sama tafi na ƙasa alheri to yanzu kana nufin kai dalibi hannunka yafi na malamin ka alheri ka miƙa masa haka malam yana haka yana karba ai ka ci mutuncin malami yasa zaurukan mu malaman mu na da in ka zo zaka daga baya kallon ka ma baya kallon ka zaka daga bozun sa kai ka saka abun ka na sadaka sai kuma kai wa malam addu'a in malam ya ga dama ya ce Allah maka albarka kai ne makaskanci ai malam ai madaukaki ne Allah ya daukaka shi kisa yan siyasan da su damuwansu in za su yi wa malamai taimako da gudunmawa sai an fito gidan rediyo an faɗa mun taimaki wane mun taimaki gidan suwa ne mun taimaki gidan shehuwa ne wannan ba mutuntawa bane ba daraja bane malaman mun nan idan za a taimake su sun samu a boye ne ba wallahi akwai wasu bayin Allah su kuma ba sa yadda idan za su ba wa malamai gudunmawa wallahi ba sa yadda a san an bayar sai dai malamin kawai zai sun sun bashi akwai malaman suna nan to haka ake yi wallahi malamin mar kaza wallahi an yi kaza mu muka yi kaza Allah ya saka wa yan aji na ga su can ina kuke ne a yanzu yan ajin an kwace ne a wannan ajin last two years ko last year ne suka siyo min wani yadi Allah ya musu albarka suka zagaye wannan bayan an gama karatu suka ce malam muna so ka dinka shi kuma mu ganka da shi ka shigo wajen karatu amma don Allah ba mu so mu san a san mu ne muka yi ni kuma na zo na tona musu asiri wallahi wannan tarbiya ce da ladabi tarbiya ce da ladabi kai kuma an maka karka zama butulu in an zo ka ce a wane yana da mutunci wane ya mana kaza wane ya mana kaza in kai kuma in ba a faɗa ɗin ba kai kuma karka damu dama kai don Allah ne to malamai ana rufa musu asiri dan ka musu abin arziki wallahi kanka kaiwa ka ɗauki abin arzikinka ne ka kai gurin da za a fi baka lada annabi cewa cewa ko abincinka karka bari wani ya ci sai mai imani me yasa saboda ka ce mai imani ka taimake shi ne ya je ya yi aikin arziki in ka ba wa mumini loma ɗaya ya ji ƙarfin jiki ya tashi ya yi sallah wallahi da kai za a ba wa ladan idan ka ba wa fasiki loma ɗaya ya ji ƙarfin jiki ya je ya yi fasikanci da lomar ka da ta ƙarfafa masa jiki ra- zunubi tare za a rubuta mu yana can yana kashe mutane ana rubuta maka lada tare shi sa annabi yake cewa kar mutum ya ci abincin ku illa taqi sai mai tsoron Allah kenan in kana da hankali dukiyar da zaka fito da ita kai sadaka ko talakawa zaka bawa sai ka duba talakan da fi tsoron Allah malamai kuma su suka fi cancanta ka kimanta su domin wallahi galibi ni ina faɗa a Najeriya kamar ba a san suwaye malaman nan ba wallahi malamai masu karantarwa uksimu billahi al'azim galibin waɗanda na sani wallahi wani yanzu kana ɗaukan miliyan ɗaya kana bashi wallahi tallahi wallahi wani malamin bai fi dubu ɗari biyu ne za ta amfana a wajensa ba wallahi ɗari takwas kakaf ya ce na almajiri wani a tura masa gidan wani a tura masa gidan wani a tura masa ko ni babban mai mulki muna magana da shi ya ce yanzu wannan sako ne za mu kai gidan shekwa ne ya ce matsalansa matsalansa kana ajiyewa a gabansa wallahi ba zai dau naira ba a fadar da gurin wallahi duk zai rabar da ita kuma kamar mu suke kuma kuna kallon malaman ba wani rana wani lokaci ko sisi ba shi da shi amma za ka samu kawo mutum 20 suna jira malam ya fito shi sa galibi gidan annabi za ka samu ana kaiwa a ajiye a kai ajiye saboda annabi ba amfanuwa zai da shi ba shi ma za a zo a nema a gurinsa zai ɗauka ya raba wasu abubuwan da kuke ga malamai suna bayarwa wani wasu abubuwan ba na aljihunsu ba ne wallahi ba na aljihunsu ba ne na aljihunsu ba shi da yawa galibi wasu ne za su kawo sai mutum ya shiga damuwa yanzu an kawo dan ni aka kawo ne kadai kuma wallahi wani ya kawo dan shi kadai ne sai ce ba zai yi ba sai a fitar a ba wa ne a ba wa ne a miƙa wa ne a miƙa wa ne na'am alaran ba mu je aya ta gaba ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون
Allah subhanahu wataala kace alam tara ila alladhina tawallaw qauman shin baka gani ne ya kai annabi Muhammad zuwa ga munafikai alladhina tawallaw alyahuda wa'anda suka je suka goya wa yahudawa baya munafikan Madina suna kiran kansu su musulmai ko to sai suka je a boye sai suka kusan munafiki a boye ke ai sai suka je suka gaya wa yahudawa kun ji sharrin da muka fara na yahudawa a baya ai ko sai suka hada kai da yahudawa cewa za mu taimake ku mu ruguza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me munasaba munasaban wannan ayar yanzu an yi maganan wanda zai taba masu daraja Allah ba zai bar su ba yanzu su mai daraja na karshe za su taba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah yana sanar da ilimin sai ce wallahu kabirun bima ta'malun to tunda kabirun bima ta'malun ne yanzu a fara maganan tonan asiri Allah ya ce alam tara ilal ladina tawallaw qauman wai ya kai manzon Allah baka gani bane mutanen nan da suka goya wa wasu mutane baya suka je suna goya musu baya su ne munafukai suka goya wa yahudu alladhina ghadiba Allahu alaihim su kuma yahudawa dama Allah ya yi fushi da shi sune ghairul maghdubi alaihim wala dallin sune ad-dallun Allah ya yi fushi da su fayansahuna lahum sai su zama suna ba su shawari wai nasiru na kuma suna taimakon su kamar yadda Allah ya faɗa alam tara ila alladhina nafaqu yaqulu li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum haka suke faɗa in suna ga yawa yahudawa in za ku fita yaki za mu zo mu taya ku za mu fita da ku wala nuti'u fikum ahadan abada kuma wala ba za mu taimaki wani akan ku ba wayannan sune qauman abin nan alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim Allah ya riga ya fishi da su ma hum minkum wala minhum kuma wayannan munafin ƙarya suke fa ba sa tare da ku kuma ba sa tare da yahudu ai laysal munafiqina fil haqiqa min ahli dinikum ayyuhal mu'minun wala hum aidan ala millati yahud su ba ba yahuda ba ba su kuma ba musulman ba muzabdabina da haka qur'ani ya fada muzabdabina baina zalika to boy baka ganin wayannan mutanen da suka je suka goya wasu mutane baya wa yahlifuna ala al-kadhibi hum ya'lamun suna rantsuwa akan ƙarya kuma sun san ƙarya suke su ce wallahi za mu taimake ku yahudu in sun zo gurinku su ce wallahi mu fa ba ma tare da yahuda wanda ku musulmai muke karka yadda da irin wa'annan munafikan wa yahlifuna billahi innahu laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraquna inji qur'ani a suratul tauba sifansu kuma wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una wannan sifan munafiki ne ma yashurun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdhibuna alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna ala alkadhibi wa hum ya'lamun gasar suna rantsuwa akan ƙarya alhali sun sani wa yahlifuna ala alkadhibi wa hum ya'lamun wannan ƙarshen wa yahlifuna ala alkadhibi suna rantsuwa akan ƙarya alhali sun sani ya zo a cikin hadisi duk da cewa akwai maganganu kan hadisi din wa ya halifuna alkadibi wa hum ya'lamun a sababin saukan wannan iya aya na ƙarshe duk iya na ƙarshen gutsurin ayan abdullahi dan abbas yake cewa suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa yadkhulu alaikum rajulun yanzur bi aini shaytani wani mutum zai shigo muku yanzu yanzun nan wani mutum zai zo muku yana kallo da idon shela yadkhulu alaikum rajulun wani mutum zai shigo muku yanzur bi aini shaytanin yana kallo da ido na shaydani aw bi ainai shaytanin ko da ido biyu na shaydani qala sai abdullahi abu zaki cewa ana zaune fa dakala rajulun azraqu fa qala lahu alama tasubbuni aw tashtumuni فقال قال فجعل يحلف قال فنزلت هذه الآية التي في المجادلة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون إن قبوب إن شاء الله تعالى zamu faɗaɗa wannan sababin saukan aya din na cewa akwai wani mutumi da yazo yana kallo da ido na shedani ba wai ana nufin hakika idon shedan bane wannan yana kurawa mutane ido in ya kura musu ido bude ido a kalle shi yaki kawar da ido wannan shine kallon shedan shine kura maka ido haka haka ka ɗan kaunar naka ka ɗaga ka gaina ci gaba da kallo ka ƙara dawa ya ƙi kawarwa yana kallo da idon shaidan wannan ta'abiri ne na larabawa suna faɗa nazara kabisa ƙalar ulama hada min babin tashbih wa tamthil sai wancan mutumin sai ya ce me yasa kake zagi na me yasa kake zagi na saboda in mutum zai kura maka ido aka bari na cin mutuncinka ne ya zo da sifa na munafukai kenan sifofi ne na munafukai sai ya ce wallahi ba zaginka nake ba wallahi ba kaza ba wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamuna to wannan ana ƙara fitar da sifofi ne na munafukai a wannan aya din Allah ya ce adallahu lahum azaban shadidan innahum sa'a ma kanu ya'malun Allah subhanahu wataala ya kana da musu azaba mai radadi Allah wadare kuma da irin abin da suke aikatawa su wa'annan yahudawa din ai su wa'annan munafukai na cikin garin Madina din innahum sa'a ma kanu ya'malun ay adallahu lahum azaban shadida ittakhadhu aymanahum jannatan insha Allah gobe zamu tashi kan wayannan ayoyi din da izinin Allah zamu dakata anan gurin subhanakallahu bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk muna da sauran minti uku akwai tambayoyi da zamu shigar a ciki insha Allah ta'ala wannan me tambayar kace ba ta tashi mi ba Na'am.
labarin an ga wata ba sai da karfe 4 na asuba to da karfe 4 sai ta yi asham wai asham din yayi
oho wannan tana tambaya ne tunda mun yi magana a karatukanmu na baya cewa idan yau aka ce an ga wata to daga yau din da aka ga wata ko baki azumi ɗaya ba yau in an ce an ga wata ai ba mu yi azumi ko ɗaya ba ko to daga yau din ake so a fara tarawihi don ka samu tarawihin watan gaba ɗaya domin in baka samu na ranar ba ai ka samu gibi tunda ranar da aka ce an ga watan sallah ba a tarawihi to sai ta ce ita matsalar da ta samu ranar da aka ce an ga wata ita ba ta samu labarin ganin watan ba sai karfe hudu na asuba lokacin suhur kenan ko sai ta ce a lokacin sai maza maza tashi ta yi tarawihinta shin tarawihin ta yi kwarai kuwa ta fi ma ai tarawih ka bata tsakiyar dare ma shi yafi ba dole sai bayan isha ba bayan isha farkon lokacinta ne da zaka samu wani uzuri baka samu kayi ba har sai tsakiyar dare ka tashi kai sunanta tarawihi da tahajjud da tarawih duk abu ɗaya ne kawai bambancin tahajjud an kai ta tsakiyar dare amma ita ce dai tarawih ne so da aka in kin yi karfe hudu wannan ta yi wannan kuma me take cewa kullum tana karanta shafi ɗaya sau goma Mm.
to sai ta ka maimaita shi sau goma kaga sau ɗari kenan wai daidai yake da wanda ya izu goma kenan na sannan za ta yi ci gaba da maimaita haka in ta yi sau kawai a iya shafi goma ita wannan baiwar Allah tun da an yi maganan falalan sau karanta Qur'ani a cikin watan azumi karanta Qur'ani yana da falala kuma mun faɗa karka yadda a fara azumi har a gama baka yi sauka ko ɗaya ba to ita baiwar Allah nan ta ce shafi ɗaya kullun take karanta shi sau goma ko sannan ita me wai saboda gyaran hadda sai ta maimaita oho ita saboda gyaran hadda ne kuma ga ta samu garaɓasar ramadana maimakon ta yi saukan ƙur'ani ta je ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo maimakon ta yi ta sauka ita sai ta ɗauki a- shafi ɗaya da take gyara haddanta wannan shafi ɗin duk shafi uku sunansa rubu'i ɗaya duk shafi mu bar shi a haka approximately kenan uku sau hudu nawa kenan sha biyu ko to duk sanda ta karanta shafi sau goma sha biyu ta yi izu ɗaya kenan in ta karanta sau 24 ta yi izu biyu in ta karanta sau 36 ta yi izu uku in ta karanta sau 48 ta yi izu hudu in ta karanta sau 56 ta yi izu biyar in ta karanta sau 112 ta yi izu goma haka take nufi ba to ita ta- sau ɗari take karanta ko to ita tana karanta shi kamar sau ɗari don ta haddace shi shin malam hukunci na hukuncin wanda ya izu goma ne kware da gaske hukuncin ki kamar kin yi izu goma yau gobe in kin sake izu goma jibi in kin sake shafin nan sau ɗari izu goma gata in kin sake in kika yi kwana shida kina duk shafi kina maimaita shi sau ɗari duk kwana shida kamar kin sauke ƙurani kenan domin huruf din ake dubawa Allah ya saka ma alaran na ji kai wannan karatun wancan satin ko a wajen fure kutuba kai ne ko na harufan ake dubawa yawan harufan shi ake dubawa da yawan adadin ya kai qur'ani shi yasa falalan samun saukan qur'ani matar da tunda aka fara tarawihi bata karanta ko aya daya ba tunda aka fara azumi kai bata karanta ko aya ɗaya ba amma tunda aka fara tarawihi da ita aka yi aka yi tahajjud har aka sauke qur'ani hukuncinta ta sauke qur'ani kenan yanzu in kin halarci tarawihi duka kuma kika yi saukan qur'ani yanzu sauka biyu kike da shi ai kin zo kin saurari saukan kuma ta ma da kika saurara a cikin sallah ta so da haka yawan karatu kuma ni kakani da Allah wannan bawan Allah Allah ya mata albarka ni ta ƙara ma dawo min da kwakwalwa kan wani abu ni ma yanzu zan rage yawan tilawa in dawo in ga- in- in- in ƙara yawan ƙarfafa haddan wasu gurare duk gunda na zo na ga yana dan rawa maimakon na wuce gara in tsaya gurin in danna kashi kamar sau talatin arba'in hamsin shi ya fi min alkhairi wallahi na ɗau karatun nan sanadiyan bayar Allah na Allah ya mata albarka akwai wata tambayan ko ta yi shema haka ya yi shema haka kun san sunna tv su dokoki ne da su har sa hula sai an gyara maka saboda su masu dauke-dauke ne Allah ya muku albarka wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam